لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yini litinin dare na talata wanda yau ya yi daidai da hudu ga watan jimadar litsani watan shida a cikin jeren gira watannin musulunci yau hijira na da shekara 445 daidai da goma sha takwas ga watan sha biyun miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarun albarka maktabatu darul ilmi wanda ke wannan unguwa ta manawasi a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masa'il littafin babban malami alhaji sa'ad bin Umar bin Sa'id futattori jamhuriyar Mali Allah ta'ala ya masa rahama wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a dukkan yini da kuma zagayewar lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna nan dai cikin muqaddima ta shi wannan littafi ta halul masail inda muka jage zatarar sun mu ya tsaya shine inda malai ke cewa yajibu alaihi an yuhafiz ala hududillah wajibi ne ga mukallafi ya kiyaye dokokin Allah ya kiyaye dokokin Allah domin Allah ta'ala yana cewa tilka hududullahi fala ta'taduha ko tilka hududullahi fala taqrabuha duka dokokin Allah Allah ta'ala ya ce a kiyaye su kada a ketara ko kada a kusanta to mun zo karshen wannan gaba yau insha Allah za mu tashi gabar wakala rahimahullahu ta'ala wa yatubu ila Allah qabla an yasqata alayhi wajibi ne ga mukallafi ya tuba zuwa ga Allah kafin shi Allah ya yi fishi a gare shi wannan kuma shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafi insha Allah malike cewa wa yatubu ila Allah wajibi ne mukallafi ya tuba zuwa ga Allah qabla an yasqata alayhi kafin Allah ya fishi da shi a sukuto shi mai fishi a bayanta kai tuba daga zunubi kafin Allah ya fishi da kai domin Allah ta'ala iya fishi ga wanda yake zunubi bai tuba ba Allah yana fishi da shi an gane ko kuma la maqatullahi akbar min maqatikum fishin Allah ya fi tsanani akan fishin da yake gudana a junanku duk mutumin da ya yi wasa Allah ya fi shi da shi to ya bar ganin daidai a duniya su lahira ba abin da zai ga daidai a duniya nan ballanta na kuma a kiyama yasa nan ma da yake cewa wajibi ne ga mukallafi ya yi gaggawan tuba zuwa ga Allah ya yi gaggawan tuba zuwa ga Allah kafin Allah ya yi fishi da shi an fahimta a qabla an yas an yas an yaskaba alai wa shuruɗu tauba salatatun malik ya ce sharaɗan tuba guda uku an fahimta sharaɗi da ake bukata gare ni in na yi zunubi ko na yi sako gare ka in ka yi zunubi ko ka yi sako gare mu in mun yi zunubi ko mun yi sako ana bukatar sharaɗi uku kafin tuba mai inganta ana bukatar kiyaye wannan sharuɗa guda ɗaiɗaiɗaiɗai guda uku kafin Allah ta'ala ya karɓi tubanka. An fahimta? Na ɗaya ya ce an najimu alama fata, yin nadama a kan abin da ya wuce, ka saɓi Allah, shaɗan ya ja ƙafanka ya zamar da kai, ka tsinci kanka cikin sabo da ma'asiya, kuma Allah ta'ala ya sanya ma tunanin tuba. to abu na farko da ake so ka yi ta nadama kana kukan zuci ya aka yi maka aikata wancan aiki ya aka yi ma ya aka yi ta wani hanya ta wani dalili ka dinga zargin kanka kana kana ainihin nuna wa kanka gazawarka kana nadama kana kunyan Allah an fahimta wannan shine sharadi da daya na biyu wanniyatu Allah ya uda ila zammin fi ma baqiya min umrihi abu na biyu kuma kai niyya kai azama cewa ba za ka ƙara komawa wannan zunubin da ka tuba a kai shi ba fi ma baqiya min umrihi a cikin abin da ya ragu na rayuwarsa wannan dai zunubi da kai nadama ka tuba to ka ɗauwa Allah alƙawari har ka mutu shi dai wannan zunubin ba za ka ƙara maimaita shi ba sai dai wani abu daban kuma daga cikin gazawarka ta ɗan adam amma wannan dai ka yi niyya ka samu azama cewa wannan zunubin ba ka ƙara maimaita shi daga nan har zuwa ƙarshen rayuwarka an bayyanta sharaɗi na uku wa an ya turka ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wannan saɓon ba a san ɓata lokaci ba a son jinkiri ka ƙaurace masa ka bar shi ko da ka cewa kuɗa da shi a lokacin da tunanin tuban ya zuma an fahimta ko da kana cikin aiwatar da saban sai tuwa ya zuma to karka ce bar na gama bar na ƙarasa a a sai gobe a sai wani lokaci karkai wannan don a gaba ma iya cewa ka jirkinta tuba ma shi ma wani zurbin ne daban kana zunubi ka ce ba zan tuba sai nan da sati ko nan da wata to ka aikata wani zunubin daban bayan wanda ka a fahimta ka yi ƙoƙarin barin wannan saɓa har ma masu hikima suke cewa ko da mashayin giya ne ya fara shan giyan sai tuba ya zo masa to ba zai ce sai ya ƙarasa ba an fahimta ko da wani abu ne kake cikin yi kafin ka je ƙarshen shi wannan tuban ya zo ma to kai watsi da shi ka yi bara'a da shi ka yi baran-baran da shi to wannan su ne abinda malam ya kawo guda uku wanda ake ce musu shiruɗo tauba sharaɗi a gun dukkan mutumin da ya zunubi ya yi sako tsakaninsa da Allah wanda zunubin nan ya zamto tsakaninsa da mahalicinsa ne ana fahimta sai ma yake cewa albayan ya'ani annahu yajibu alal mukallafi ya zama wajibi akan mukallafi an yi bajara ila tauba ya gaggauta zuwa ya tuba wa ruju' min zambihi yayi ribas ya juya baya daga zunubi shi al khassati wal amma zunubi ke bantacce wanda mutum shi kadai yake yi da kuma zunubi amma wanda kuke taruwa kuke yi an bayyanta akwai zunubi wanda kai kadai kasan kana yi akwai kuma zunubin da sai kun haɗu kuke yi to kowanne daga ciki khasa da amma ka yi ƙoƙarin ka tuba ka bar shi ka juya baya da kansa biduni ta akirin ba tare da jinkiri ba wala israrin ba tare da ci gaba ba da mekewa yin israr bayan kasan laifi ne kasan zunubi ne amma ka ci gaba da yi kake ka dawo baya wala yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun bayan Allah ba sa miƙewa su ci gaba da aikinsa ko bayan sun san wannan zunubi an fahimta qabla an yaskata alaihi Allah bi inzali uquba kafin Allah ta'ala ya fushi da shi wajen sauko masa da uquba kun fahimta ashe duk yanayin da al'umma take ciki a wannan ƙasa ko a wannan duniya na uquba da ake sha da wuya da wahalhalu da tsadan rayuwa ashe saban Allah ne ja mana su ne fushin Allah ne ja mana su in Allah ya fushi da mutane sai ya saukar musu da hukuma sai ya saukar musu da abin da zai hana su nutsuwa da zaman lafiya ana fahimta saban Allah ya yi uwa karka dada karka rage musamman kuma saban Allah da ake bayyana shi a bayyane Allah yana fushi da irin wannan saban Allah kuma Allah ta'ala iya gaggauta uquba da kama al'umma irin wannan laifin matukar ba a kunyar Allah ba a kunyar bayin Allah a fito karara a gaban mutane an san Allah ya ja doka kan wannan abin ana aiwatarwa a fili wallahi ya 'yan uwa duk inda ake wannan al'umma in suna da yadda za su su damike wannan abin su damike shi don in masifar ta taso ba iyaka wanda suka yi sabon Allah abin zai samu kawai ba wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da in ta taso Allah ya ce ba azzalimin cikin kadai za ta shafa ba har wanda ba ruwan shi yanzu ku duba irin halin da ake ci na jinyoyi wanda wata jinyar ma baka san sunanta ba a je a dinga gwaje-gwaje ana ta tsakanin wani ma har ya mutu ba za a gano abin da ke damun shi ga tsadar rayuwa ka sai abu yanzu yanzu nan gobe ka ce farashin ya tashi ko ba yanda za ka in kana so dole ka siya kakura wallahi irin wannan musifin wanda ba sa sassautuwa wallahi babban dalilin da yake jawo sabon Allah ne musamman sabon Allah da ake bayyana shi a waje ku duba da an bar da kwanaki da aka dan wani flashin da gwamnati dan haska fitilar ta game da irin waɗannan mutane ƙarara a filin Allah da rana ko da yamma ko da daddare a gaban al'umma za a ke haɗuwa tsakanin mata da maza ana raye-raye ana masanci har gidaje musamman irin wannan gidaje suna na sanannu ne har yanzu akwai gunda za ka je a ce ma nan gidan karuwai ne ba duk mai san alfahasha da zina zai iya shiga wannan gidan yayi to a banza Allah zai bar wannan abu garin da majority mu musulmi ne shugabannin mu kaf musulmi ne masu faɗa a jin mu kaf musulmi ne kuma a ce ana irin wannan abu kuma Allah ya bari ashe Allah ma tsaron me yake ji kenan tunda muna da ikon mu daƙile abu duk gidan barasa da gidan karuwanci da masu cin riba da masu karɓar rashawa da hanci wallahi shugabanni sun isa su daina da ƙarfin da Allah ya ba su sarakuna masu mulkin al'umma 'yan siyasa da manyan masu faɗa aji da masu kuɗi da manyan malamai su haɗu su yi mitin tsakaninsu da Allah su ce za su kawo ƙarshen baɗalar da ake yin ta a bayyane wala yake kawo ta hi zunubin da ake ɓuya ake yi to Allah bai cika kamu a kansa ba amma irin zunubin da ake bayyana shi a gaban al'umma to shine zunubin da yake dawa da bala'i da musiba har yanzu su shugabannin sun sani malaman sun sani manyan duk sun sani amma wani kan ɗan abin da yake samu na rabalo ko wani benefit da yake samu sai ya hana ya ɗau matakin daina wani abu shi dai kawai iya samu ba ruwan shi yasa ai duk mai hankali ya isa yi mamaki ai abu ne ba gashi nan yadda ka san fim haka rayuwar take a yanzu yadda ka san ƙarya ka yi abu yau gobe a ce ma kaza kuma dole hakan ta kasance ka je nan an ce kaza ka koma nan an ce kaza yadda ka san fim dai wasan hausa haka ake rayuwar take kuma Allah zai bar mu haka ga gidajen da ake sai da giya ga diloyin wuyoyi da kwaya a gari yanzu wannan dila ne na kwaya wanda yake sai da kayan maye da 'ya'yan al'umma suke suke hauka cewa suke kashe mutane suke ta'addanci kuma an san su har an nuna ma a ce wannan gidan wani gidan gidan dilan kwaya ne security sun sani jami'an tsaro sun sani gwamnati ta sani kuma Allah ya ba ku ikon dakile abin ba za ku yi ba wallahi dole Allah ya fushi da al'umma kun ga nan dai abin da malai yake cewa kai gaggawar tuba da ka sako kafin Allah ya fushi da kai in kuma Allah ya yi fushi da kai in akwai yiwuwar zai sauko da hukuma an fahimta ne qabla an yaskata a qabla an yaskata alaihi Allah bi inzali al-uquba kafin Allah ya fushi da kai mai sako da kake bayyanawa ko ku mai sako da kuke bayyanawa ko ku da kuke da ikon hana a yi sako a bayyana duka ba ku hana ba to ku yi gaggawar tuba kafin Allah ya fushi da ku wajen sauko muku da hukuma da azaba Allah ta'ala ka yafe mana wattaubatu malaki ce ita tuba hiya ruju' min af'alil madhmuma ila af'alil mahmuda ita tuba abinda malaman shari'a suka fassara tuba shine arruju' dawowa ka dawo shine arruju' raja'a yarji'u an gane ko raj'atan dawowa was sama'i zati raja'a ko da sama ma'abuciyar dawowa da mai zama take dawowa ruwa mana ko ruwa iya dawowa daga iya sakowa iya sakowa idan Allah ke rantsuwa da sama ma'abuciyar dawowa da sakon ruwa zuwa ga al'umma amma yinta to shine kai gaggawar dawowa daga saban Allah kai daga aiki abin zargi shine af'alin mazmuma ayyuka ababan zargi duk abin da ka san in kai akwai zargi kuma ai manzon Allah ya fasara zurbi da yace wal ismu ma haka fi kalbi wa kariha an yattari alaihin nas wannan shine zunubi abin da zai dinga ma yawo a zuciya kuma kana tsoro kana kyamar a ganka agun ko aka kana yi yanzu sau nawa za ka ga wani iya shan taba in ya ga wani ya murtsa ke tabar ba ya so gani ka kariha an yattari alaihin nas ko masu harka da matan maza wani bai isa ya je wata unguwa da macen da yake lalata da ita ba ko ba haka bane duk zai kunyarsa kaga iya jin kunya kar a ganshi da wannan abu amma amma matar ka ce ta aure ba ba inda ba za ka je da kayar ka ba ka je gidanku ka je gidansu ka je gun wa'azi ka je ina ne da kayar ka ba wata kunya da za ka ji duk abin da kana koye koye koye da sun fi da kai baka so a ganka to zunubi ne haka nan abin da zai dinga ma yawo a zuciya kana ta taraddadi a kansa zunubi ne an fahimta yanda Allah ga ma'a zaune a nan ɗakin muna karanta saƙon Allah da ma'aikin Allah akwai wanda yake jin wani taraddadi a'a ni dai ba na ji akwai mai ji a cikin a wala ba na ji ba abinda nake ji lafiya ma nake ƙara ina karatu an fahimta yanzu misali a la qaddar Allah a ce ustazan nan namu yan ustazan nan masu hulunan nan tabani ka ji hadisi a ga wani a gidan kallon kwallo ma kawai ai zai zai zai ki dan buya da kansa ba ko ba gaskiya bane kaga gidan kwallo wani abu ne ma wanda ake ganin kamar ma ba wani abu bane yadda al'umma zunubin yayi yawa a yau ana fahimta yanzu wani wallahi in har jarrabawa ta kai shi gidan kwallo wallahi sun da kansa zai wani ma ya cire guda da kar a gane da sa guda kaga wa kare an ya tsare alaihin nas iya kyamar kada mutane su ganshi ana fahimta to sarka wannan shine zunubi ko manzon Allah ne ba da wannan fasara zunubi ma haka fi nafsik wa kare an ya tsare alaihin nas abinda zaka ji ya taba yawo a zuciya ka ka samu kwanciyar hankali yanzu wanda laƙatar Allah bai taɓa saɓan Allah ba bai taɓa zuwa kamar gidan shar'oli ya ba ko wani gunda ake saɓan Allah a bayyane wallahi idan ya ji sai ka gane shi dan zai kasa samun kwanciyar hankali zai dinga cin sa kamar shi kai yake gani abu kaga wannan ba haka fi nafsi saboda ka wannan shine zunubi to ka dawo daga wannan duk aikin da za a zarge ka a kansa shine arju min af'alin masmumatin ila af'alin mahmuda ka juya baya ka dawo daga aikin zargi zuwa ga aiki abun godiya yanzu zan ƙara buga misali akwai wanda zaka ji kunyarsa ya zo ya same ka wannan kuka na jin karatu tsakaninmu da Allah kowaye ka san dai kunya dai kamar ta sabon neman aure a gun sarkinsa sabon neman aure ka san aka yi auren an zama jiki yayi an zama daya sai dai dinga bai juna hakuri to amma ce sabo ka aika din na a tambayo ma ka ga akwai kunya eh nan ban ji ba Allah ya ganka yau wato kana Allah Allah ya ganka domin in ya gan zai ƙara ma abin nan zai ƙara ma credit na sai sai a wannan mutumin kirki ne in Allah zai kokarin ka bashi wannan yarinya to ka gani ai in ka so ba za ka so a ce ya ganka a wani gun da za ka ji kunya shi ba ko ba hula a kanka ba ka so ya ganka ba hula a kanka ba ba gaskiya bane amma yanzu ko sirikinka da ya baka ko kake neman yassa ko shugabanka a gun aiki ko ubangidanka ko waye wallahi ba za ka ji kunyar ganka a wannan gun ba so ma za ka iya ganka a gun ba to amma wani gun ba kamar nan ba gurabin da ake ihu ake busa hayaki ake ashar za ka so wani mai mutunci ganka gun ba za ka so ba to wannan abin nan ne kenan wannan fassara ce ta karara akan me laifi me abin da ba laifi ba amma yanzu nan malaki ta yi ruju ila Allah bi ta'a ka gaggawar komawa zuwa ga Allah wajen yi masa da'a an gane ko ba'da taba'ud anhu bil ma'asiya bayan da ka yi nisa da Allah wajen sako sako iya nisanta mutum da Allah taba'ud nisa kenan duk mai saban Allah to iya nisa da Allah duk mai yi wa Allah da'a to iya kusa da Allah wannan shine abin da manzo Allah ya fasara kenan saban Allah iya ƙara nesa mutum ga Allah iya ƙara nesa mutum da da'awar Allah da'a wa Allah da aikin alkhairi iya kusantar da mutum da Allah iya kusantar da mutum da rahmar Allah an fahimta yasa shari'a ta bata da ta baka dama duk mutumin da ka san ya fi ka kusa da Allah ya halatta ka roƙe shi ya ma'addu'a wani kullun karatun Qur'ani yake wani kullun kaza kaza al'umma suna mai shaida da alkhairi to ya halatta ka je ka ce wani ina roƙo ka sana addu'ar ka ya halatta domin iya kusa da Allah iya kusa da Allah an fahimta amma duk mutum da yake aikata sako yake zunubi yake kaza da kaza na aikin sako da ma'asiya to kullum iya nesanta kansa da Allah ne iya nesanta kansa da rahmar Allah ana fahimta shine ba'da taba'ud anhu bil ma'asiya bayan da kai nisa da Allah wajen aikin sako wa hiya fardu ayn ita tuba ijmalan wajibi ne na dole akan kowa shine fardu ayn akwai fardu kifaya akwai fardu ayn fardu ayin dole ne akan kowa ni in nayi sako na tuba kai in kai sako ka tuba kowa in yayi sako ya tuba wajibi ne wannan ana fahimta ala kulli man irtakaba dhanban akan dukkan wanda ya tsururuci zunubi dukkan mutumin da ya aikata yake aikata zunubi to wajibi ne ya tuba zuwa ga ya tuba ya tuba ya tuba kitaban wa sunnatan wa ijma'an shi tuba shari'a ne wajibi ne a qur'anance shine kitaban kenan wa sunnatin a hadisance shine sunnatan wa ijma'an kuma da ijma'in malamai qur'ani ya zo da bayanin tuba sunnar manzon Allah ta zo da bayanin tuba haka nan malamai duka sun yi ijma'i akan wajibi ne ka tuba kai zunubi amma inda qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ta'ala yake faɗi a qur'ani wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ayyuha wannan kalmar sau uku ta maimaita ƙorani ayyuha ɗin ayyuha an bayyanta Allah ya ce wa tubu ilallah ku gaggauta tuba zuwa ga Allah jami'an gaba ɗaya gaba ɗaya ku gaggauta tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ya ku masu imani ne ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani la'allakum tuflihuna idan kun tuba tabbas za ku samu babbar rabon Allah kuma wata daɗi ma da Allah yake yi wa masu imani shi ne duk lokacin da ka tuba kuma Allah sake karɓar ka zai Allah ba kamar ɗan adam ba ne baya tuna baya akan mummunan abu baya tuna jiya kai ne zaka ce kaya bai kaya bai amma ga mutum sai abin ya sake faɗo ma ko ma shi dan yarin jaye ka dinga koranta masa ba kai ka mun kaza ba dan nace na yabi maka zaka masa to amma Allah baya wani in ka tuba to watan nasuwa zai ƙara kusanta ka zuwa gare shi ba kuma duk abin da kai a baya Allah ko kallonsa ba zai ba ya wuce ya wuce gaba ɗaya to wannan shine daɗin tuwa tsakaninka da Allah kuma abu na biyu akwai ayar ma da take cewa idan ka tuba tuban ka yi inganta domin rahamar Allah zuwa gare mu wannan zunuban da kai a baya sai Allah ya mai da su lada kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir kayi kaza na zunubi kayi kaza na albasha kayi kaza na ba daidai ba idan har tuban ka yi kyau to Allah zai ce mala'iku duk wannan zunuban nasa da ya abai kuma da sulada fa ulaika yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan Allah sai mai da mummuna ya kuma kyakkyawa shi yasa tsakanin Allah da bawansa ba a shiga bayin Allah ba a shiga yauwa ne iya kaza iya kaza ba daidai ba to baka san gobe Allah zai da shi ba baka san in an jima kaɗan ne Allah zai gari ko kuma wani nagartacce ne mutumin kirki kaza kaza baka san kuma da me zai cika ba baka san da me zai cika ba yasa kullun innamal a'malu bil kawati karshen karshen ake dubawa result na karshen ake dubawa Allah ya sa mu shiga da imani sai maliki cewa aya ta biyu ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asarabukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار سوره التحريم Allah ke cewa ya ku masu imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba na gaba ɗaya suna cewa tuban zaren bunu yanzu daga da yake tashin birni ne anan bunun ma ba a sani ba an san bunu kai ka san bunu bunu ciyawa ce wanda ake saɗa ta haka ake sa igiya tsakani ake za a mai da kamar tabarma ana lullube fallo kan ɗaki da ita kamar kan ɗaki haka na fallo da ake bukka amma yi bukka ai ɗaki ne bukka ai amma kan da ake ɗora mai shine fallo an fahimta bukka shine ko a yi ta da kara a kewaye ko a yi ta da akwai masu ginawa maka da laka a yi buka sannan abin da za a rufe shi ne kwallo kun bayyanta na zauna kawai ke sarki yawa yawa wannan fallo ɗin da za a saƙa da ice yi da ice ake yin sa sai a zuwa shimfiɗa leda a kansa sai a ɗauko wannan buru ɗin da aka saƙa shi ƙananan saƙa sai a zo a lulluɓa a bayan ledar sai a zo a ɗora shi a kan bukkar da aka yi ko a yi wa dabbobi rumfa da shi ko mutane masu rufe ɗakin da za su kwana duk ana yi to wannan abin da aka lullube ciyawar da aka lullube bayan fallon da ita ita ce bunu wanda ciyawa ce bushashiya kuma siririya idan ka zaro guda ɗaya daga cikin tsaka ba yadda za a yi ta koma ciki ba zai ba ga ta ta bushe ga ta mai rauni wanda za ta iya murmushewa ba ba ta kowa ba to shine tuba zaron bunu kun bayyanta wanda in ka zaro shi ba yadda za a iya koma to ka tuba tuban da ba za ka ƙara koma zunubi ka ba yadda ka san ciyawar da za ka zaro cikin bunin da aka lullube fallo duk dabarar ka duk hikimar ka ba ka isa ka mai da ita ta koma ba to haka ne in ka tuba daga zunubi kar koma wani zunubi ko ga bayan darasin ma ga Hausa na sake fitun ku yau Allah ya samu dace ina tawbatan da su ha asarabuku Allah ya ce ya kusata ubangijinku an yi kafir alkun sayyi'atikum ya kankare muku zulmanku wa yudkhilakum ya shigar da ku jannati aljanna tajri min tahti al-anhar wanda ruwa iya gudu karkashin gidajen in aljanna Allah ya samu da cikin su to kun ga ashe tuba iya sa Allah ya kankare wa mutum zunubi tuba iya sa Allah ta'ala ya shigar da mutum gidan aljanna da wannan ayat duk ta zo da wannan sabon idan ka tuba akwai yiwuwar Allah ya kankare ma zunubi kuma Allah ya shigar da kai aljanna abdullahi ɗan abbas yake cewa duk inda ga asa ta zo a ƙur'ani to tabbas an gane ko in dai ƙur'ani ne ce asa to tabbas kamar iya cewa in dai ka tuba to tabbas Allah zai kankare maka zunubanka in dai ka tuba tabbas Allah zai shiga da kai aljanna Allah ka ba mu yi gwaji wa qala alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ilallah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu sannan ku nemi gafararsa inni atubu yawm mi'a marra manzo Allah ce ni din nan inji manzo Allah ina tuba zuwa ga Allah a kullun sau 100 manzo Allah da bayi da zulubi ko kada inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima Allah ya ce in ma ka yi in ma za ka yi duk Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya samu wannan daraja to amma yake ce shi iya tuba a kullum ya tuba zuwa ga Allah sau ɗari kaga wannan koyar da mu yake an gane mu koyar da mu yake mu ma dinga dajiya wajen tuba zuwa ga Allah tunda manzon Allah baya zunubi ba shi da zunubi amma yake ce iya tuba zuwa ga Allah a kullum sau ɗari kamar yadda imamu muslim ya fito a cikin littafin shi ya ci gaba da cewa at-taqibu min az-zambi kamar la zambala rawahu ibn majah wa tabarani ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallama at-taqibu min az-zamb wanda ya tuba daga zunubi at-taqibu ismul fa'il wanda ya tuba daga zunubi to kamar la zambala kamar mutumin da bai ma da zunubi yasa ba haushe ne ko al'ada take sawa a dinga goranta mutum ja wannan sabon tuba ya ba jiya ba kai ne kaza kai ne kaza duk wannan haramu ne a shari'ar musulunci ko da jiya mashayin giya ne mazinaci ne a yau kuma ya tuba to kanka ƙara ji masa da wannan magana kanka ƙara ji masa da wannan hatta Allah da aka yi masa laifin ya ce ya yi kai kuma ne kuma kai awa karan kadaniya an fahimta Allah ma da aka saɗe shi in dai mutum ya tuba to ya ce ya yabe maka kuma sakin baki da irin wancan magana suna jawo mutum hadari akwai wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jarabu kansa ko shi dan ya ingiza shi wajen yawan shan giya idan ya sha giya sai ya zo a masa hukunci na bulala halau ba a dade ba halau sai ya sake shi komawa ya sha halau a sake masa bulala sai wani irin masu tsotso bakin nan suke cewa ne yake cewa kai ai wane wane ne kamar kai Allah ba zai gafarta ma ba an bayyana ai wane tun da kayi laifin nan sabai kayi so bi kayi so ai kai kam Allah ba zai gafarta ma ba a take sai Allah ya sauko da wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina wannan mutumin da yake kokarin shiga tsakai na da bawa a faɗa masa shi bawan na da yake sako na na yabe masa shi kuma mai wannan surutun na rusa ake sa gaba daya hadisi ingantacce manzo Allah ya faɗa mai tsautso bakin da yake cewa Allah ba zai yafe ba to shi Allah gaba ɗaya ya rusa aikinsa shi ko mai saban Allah ya ce a mai albishir Allah ya yafe masa shi ne mai gafarta ba aiko Allah ne mai gafarta zai bayan adam yasa karka dinga jifan mutum da zunubi musamman zunubin da ya tuba a wani masu bane iska da su ne kaza kaza ai su ne shi wani daba kaza to Allah da aka saɗi ya ce ya yi kai kuma in ba kaya ba da jarrabawa mai kake ne maka jawo kanka ka kame bakin kai shiru kawai a fahimta at-ta'ibu min az-zambi kamar la zambala wanda ya tuba daga zunubi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kamar ma bai taba yin zunubi ba wa qad ajma'at al-ummatu al-islamiyya haqiqa al-ummar musulmai sun hadu gaba ɗaya ne qatibatan gaba ɗaya su sun hadu gaba ɗaya al-ummar musulmai ala wujubi tauba akan cewa tuba wajibi ne alal fauri a gaggauce ba tare da bata lokaci ba faman akaraha duk wanda ya jirkinta tuba bai yi ba fa huwa asin to me sabo ne tajibu at-taubatu alaihi min hadha at-ta'khir wannan jinkirin ma da yi na tuba bai baki kansa ya sake zurumi ya tuba akan wannan jinkirin da yi fi nafsi alladhi huwa fi nafsihi ma'asiyatan thaniya har ma yake cewa wannan jinkirtawa da ya fito ba to shi kansa wani zunubi ne da biyu daban safan Allah ne da biyu ana ganewa bayan da ya sami Allah to sai ya jirkinta bai tuba ba ya san zunubi ne ya sani amma bai tuba ba ya jirkinta to wannan jinkirin da yi to sabo ne ne shi ma kansa wajibi ne kirkira sabon tuba a kai shi an bayyanta wa anna shuruɗu tawbatu ko wa anna shuruɗa taubati salatatu malaje sharuɗan tuba guda uku ne annadamu ala martakaba min az-zunubi kai nadama akan abin da ka aikata na zunubi li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam don faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa annadamu tauba ita kanta nadama ba tuba ce ibn hibban ibn hibban ne ya fito da wannan hadisi annadamu tauba nadama ma tuba ce ko wani bangare ne daga cikin tuba kai nadama kan sabon Allah da kai an bayyana anniyatu ala adami auda ila al-ma'asiyati bima baqiya min umri abu na biyu kai niyya kai azama cewa ba za ka ƙara komawa ba zuwa ga wannan sabon Allah bima baqiya min umri a cikin abin da ya ragu na rayuwa an bayyana kai niyya akan cewa dukkan abin da za ka kare rayuwanka a gaba to wannan zunubin dai da ka tuba kansa ba za ka kare kuma kan shi ini anniyatu ala al'auda ila al-ma'asiya fi ma baqiya min umri niyya akan rashin dawowa cikin sabon Allah da ya riga ya wuce a cikin abin da ya ragu na rayuwa wattaba'u anil ma'asiya fi sa'atihi wa hinihi wajibi ne ka tuba daga saban Allah fi sa'atihi a lokacin da kake saban wahinihi da kuma kalar saban hina da sa'a duk kusan lokaci suke indicated da lokacin da yanayin da kake saban Allah ka tuba kansu a ina ne kuma saban Allah wani kala ne to a lokacin a take zaka bar wannan saban Allah ai muna jin tafsiri ko lokacin da Allah yake faɗa game da lokacin da ya saukar da ayar haramta shan giya gaba ɗaya a cikin suratul ma'ida yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun amma inda Allah ke cewa ya kuma su imani innamal khamru cewa ita giya wal ansabu da caca wal azlamu da zuba kibo ko alƙalma a gano sa'a an gane ko yin wal azlam sai Allah ce rijisun min amali shaytan duk wannan datti ne najasa ce daga cikin yake shira sai Allah ce fajitani buhu ku kiyaye wannan abu ku nisance shi in kuna so ku samu rahamar Allah in kuna so ku samu babbar rabo ku nisance wannan abu Umar dan Khattab yake cewa manzon Allah iya karanta wannan ayar sahabban da da suke shan giya kafin Allah ya haramta shan giya yace in ka bi ta makwararar gidajen mutane kai ana ta ana ta kwaro da giya ta makwararar kaga daga saukar da ayar ba a bata lokaci ba an fahimta ana saukar da ayar manzon Allah yana musu bayani Umar yake cewa wallahi kana biyu makwararan ruwa a gidan wasu mutane da da suke shan giya kafin Allah ya haramta wala dinga kwaro da ita ta makwararan suna fitowa wani ba zai ce to wannan dai ne shiga bar shanye in na shanye kuma shikenan a ka bar saban ataki an gane ko hine fi sa'ati wa hini wato Allah Allah ya fi kowa sanin dan adam yayin wallahi mu ƙara yi wa Allah godiya mun ga harkar kuɗi mun ga harkar kuɗi wallahi harka ce mai haɗari wanda Allah ma ya san tana da haɗari kuma Allah ya san imaninmu da kafasitin imaninmu a kan kuɗi duk saƙon Allah Allah ya ce ka bar abin kai watsi da shi amma da aka zo harkar kuɗi game da kuɗin da ka samu ariba to sai Allah ce in ka tuba abin da ka tara na riba gaji a barma domin ya san kai mayan kuɗi ne wato ya kuna lamala hubban jamma domin inda Allah ya ce duk kuɗin da ka tara a riba ka dawo da shi wallahi wani ba zai tuba ba wallahi tallahi wani ba zai tuba ba to Allah son mu yake da rahama domin ya san ƙarfin imanin mu akan kuɗi sai ce in kai ta ribanka kai ta cin ribanka da rashawa da hanci yau ka ji wa'azi za ka tuba to abin da ka tara a baya an bar ma an gane ko amma kar ka sake yi abin da ka tara baya an bar ma gaje gaje kayan ka an gane ko ine mele falahu ma salafa wa man ada wa man ada fa ulaika ashabuna ko wa man ada fa yantajimu Allahu min in dai ka tuba yau tun a misali kai shekara 40 kana kasuwanci kana cire ba ko shekara talatin ko shekara ashirin ka tara kuɗi miliyoyi da riba sai Allah ya rufa ma asiri ka ji wa'azi ka ji manzon Allah iya cewa riba tana da ƙofofi sama da saba'in na zunubi amma ƙofa ɗaya zunubin ta shine kamar mutum ya yi lalatar gaci masa mai cin riba shine wanda Allah ya ce ya shirya za su yaƙi da shi da Allah da manzon Allah suna gihun maciya riba ku za ku yaƙi da Allah ine fazalu bi harbin min Allah wa rasulih Allah iya ba su horon da yake zo su yaƙi da Allah da manzon Allah idan Allah ya sa mutum da saurin imanin sai ji wannan ya tuba to Allah ya ce wala huma salam abin da ka tara na ribar ka ji an bar ma kai kai ta ci har ka mutu an bar ma amma kar ka sai ko amma kaga giya kaga zina kaga caca kaga waye sai aka ci ka bar zulubin take kuma kai watsi da shi kar ka ce sai an jima kar ka ce sai na kammala a take ka bar shi kawai amma harkar kuɗi sai aka ce abin da kai a baya an bar maka yanzu ka je ka yi ta ci an fahimta wannan shine Allah mun gode ba da wannan ba da kai sai malik ke cewa a aniyatu alal auda ila al ma'asiya fi ma baqiya min umrihi wa tabaudu an al ma'asiya fi sa'ati wahidi faqad qala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailum lil musarrina alladine yusirun ala ma fa'alu hum ya'lamun bonin azaba shine wayi an gane ko ko shiga uku ko a ce wani kwari ne cikin wutar jahannam lil musirrina ga masu togewa su ci gaba alladine yusirun ala ma fa'alu wanda suke ci gaba cikin abin da suke aikatawa na zunubi wa hum ya'lamun ala hadisin san zunubi to Allah ya musu tanajin kwarin azaba a wutar jahannam Allah ya tsare in dai ya san abu kaza ba kyau ya ci gaba da yi ya sani ba bai sani ba in ya mutu a wannan yanayin to Allah zai masa azaba da wutar jahannama rawahu ahmad wal bukhari imamu ahmad da imamu al-bukhari sun fito da hadisi al-mustaghfirin min az-zam wa huwa muqimun alayhi kal mustahzi kal mustahzi bi rabbih manzo Allah yake cewa hadisin Abu Dawud al-mustaghfiri al-mustaghfiru min az-zam wanda yake neman gafarar zunubi a gun Allah an gane ko iya zunubi amma iya istighfari an fahimta amma wa huwa muqimun alayhi amma zunubin nan bai bari ba iya tabka zunubin sa kuma iya istighfari to sai manzon Allah ce kamar mai izgili wa Allah ne kamar Allah yake wa izgili istighfari ana so ya zamto da sanadiyar haramta ma wannan zunubi ya zamto zunubin ya zama haram ba za ka aikata shi ba amma kana zina ko kana caca ko kana kaza kana kaza ko kana istighfari kuma baka daina wancan zunubin ba to sai ma'aikin Allah ke cewa kamar ka daina mai wa Allah izgili an fahimci magana ine kal mustahzi bi rabbik wa min at-tauba raddul mazalim ila ashabiha malike cewa daga cikin sharadin tuba akwai ka maida zalunci zuwa ga wanda ka zalunta ine ila ashabiha zuwa ga ma'abotan haƙƙin su ka ba su bayan su ana ganewa da kyau har in ka zalunci ɗan adam ta hanyar ci masa mutunci ko ci masa dukiya ko zubar masa jini to bayan kayi wancan tuban guda uku na annadamu alama fata da anniya Allah ya ƙuda ila zambin da kuma wa an yi turkar ma'asa ya fi sa'ati ya kakai uku gina to idan wannan idan zunubi tsakaninka da Allah ne duk girman zunubi in tsakaninka da Allah ne kai wannan to Allah da yafi amma zunubin da yake akwai alaƙar ɗan adam a ciki kuɗinsa ka cinye masa ƙarya kai masa gibarsa kai ci masa mutunci kai to bayan wannan ukun da za ka yi ana buƙatar na hudu ne raddul mazali ka cinye mai kuɗi eh ka tuba eh to mayar mai da kuɗinsa bayansa ka ci eh ka tuba eh to mayar mai da kuɗinsa a haka ne mana tunda Allah baya gafarta zunubin wani shi Allah duk zunubin da kai tsakaninka da shi zai gafarta maka amma zunubin da ɗan adam ka zalunta ko ka danne masa haƙƙi to Allah ba zai gafarta wannan zunubi har sai ɗan adam ya yi ko ka biya shi kayi shi ba ji ba eh wanda ya da jinin wani eh eh zalunci ne mana zai je masa kisasi mana wane na sare ma hannu ko na zubar ma da jini to na tubu amma an ce haƙƙinka iyakai na yanzu ya za a yi a za ka zame shi mana inda ba mu da kotun shari'ar musulunci da akwai kotun shari'ar musulunci sai kai ka aiki sasi dan yatsa ɗaya nawa ne dan yatsa biyu nawa ne ƙato ta rauni nawa ne duk shari'ar musulunci tana da wannan kundin an ce zub da ido ɗaya kamar aka biya diyar rabin mutum diyar mutum an raƙumi ɗari ne ko to idan ka zubarwa da mutum ido sai ka bayar da raƙumi hamsin in shari'ar musulunci ake yi idan ka yi sanadiyar mutum ya makance duk idansa biyu ya makance to diyar mutum guda za ka bashi an fahimta haka shirya musulunci ce ɗan yatsa ɗaya wannan rakumi goma za ka bayar a diya ɗan yatsa ɗaya iya za da maka ce ita diya ba mutum ɗaya ba ne zai biya an ce allah a ƙila akila dangi su shigo ci dangin uwa da uba da yan uwa da abokan duk sai shigo ci ma'ana su ma su zama suna jama ku ne kar kar jama su wannan bala'i ki da hikima ɗan rakumi ɗari na ce to wani ka rakumi wani rakumi ɗaya wani kwaɗo kawo rakumi duk sai an haɗa dangi a tara wannan dukiyar bayar to kaga duk wanda ya ji zafin fita wannan kuɗin ya bayar to in ka je dole zai ma faɗa zai ja kunnen ka wannan shine hikimar shari'ar musulunci ana fahimta tun da yanzu mamu da wannan kotun da suke irin wannan hukuncin sai ka je ka same shi wanda ka zabarwa da jini ba da to tsautsayi fa da kuma shi dan ya ingiza na mara mu ba da haƙƙinka ba to kuma na ji an ce tuwa ba zai yi ba har sai na mayar ma da haƙƙinka a to ya ka samu magadan sa aiki sosai ko akwai magadan sa aiki sai ai kiyasa raunin da ka masa sai ka biya kun kuma sun ce sun yafe ma shikenan in magada sun taru sun ce sun yafe shi kenan ya kauce ana yafe ba amma in yace sai ka biya Allah sai ka biya shi in baka biya shi ba kuma a lahira sai ya dauko ladan ka na sallah da zai biya shi shine illa zalunta dan adam Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce ko da zaka dinga istighfari daga sama ya tabo da kasa ya tabo sama akan ka zalunci wani dan adam to wannan zulubin da Allah ba zai yafe shi ba har sai shi mai zulubin ya yafe maka ko ka mayar masa da kayan da ka zalunce shi ya sa wannan kadai ya ɗan uwa ya kamata ya sa dinne imani ya guji shugabanci kun ga shugabanci wallahi shine abin da yake taro wannan jarabawar kanta ya duk wani kuɗi da za a ce na Najeriya ne kuɗi ne na federation to duk fa wani ɗan najeriya iya da yake kuɗin nan koyewa ka yi shi tunda ƙasa ce dunkulalliyar ƙasa kuma an yadda da ƙasar kuma mun yadda ku shugabanninmu ne kuma kun yadda kuma dukiyar ƙasar ce da kowa iya da haƙƙi a kanta ko dai kawai gudanarwa za ku yi matsayin kula shugabanni hakanan dukiyar jiha wanda ake danka ta hannun gwamnoni wallahi koyo aka yi dan adam ya da ake akan wannan dukiya kuma tunda kayan da zaka yi shugabanci da addini na da jini na da mutunci na da dukiyata da nasaba ta sai ka kare musu wannan wannan su ne wajibi akan shugabanni kuma abin ma an kabi shari'ar zamani constitution ma aka yi zo da shi in dai kayan da kai ne gwamnan jiha kayan da kai ne shugaban kasar kasa kayan da kai ne shugaban karamar hukumar local government to wannan abu guda biyar dole sai an kare mutane su jinin su duk inda yan kala da suke kaɗo matakin dakile su ko a ina su masu yankan mutane masu kwaciya mutane masu mutane barazana masu haurawa mutane gidansu wala sai kaɗo matakin dakile su masu kashe malamai tunda har malamai suke kashewa Allah ya ji kan malam Musa Albani a nan muka yi wata lacca da shi ina zaune a nan iya zaune a nan wallahi lacca mu ta ƙarshe da shi ke sati ne zuwa Allah ta'ala ya karɓa da yawansa a nan muka yi karatu da shi a nan nan guda ganin sa na ƙarshe duk al'umma a aka samu su ɓata gari mala ɓata gari marasa amfani suka je suka haura har gidan bawan Allah da suka cusa masa wuƙa su kai shi kuma shi ke shiru sama da wata uku zuwa kudu mala shiru ba kake ji ba an bibi abin har da ne mun taɓa zuwa can ɗin can ɗin inda ake zuwa nan dai mun je amma shiru shiru a zo a yi mun je aka ɗan ɗan hoton gidan an ɗan hoton inda yake kwana an ɗan hoton wanda an ɗan ɗan sa wata na'ura an yi waye duk an yi amma har yanzu ba wani abin da yi baya amma yanzu rubutu za ka yi a facebook ka zagi wani zuwa kama akwai wani malami da ya wani karatu tun daga abuja aka zo garin na za ka wasu har gidansa har majalisar sauran ya sani don Allah sa sss din mutumin kirki ne kuma ya san addini kuma shine shugaban tafiyar yayi waya wa an su malaman aka haɗu aka ce to za mu taho neman wani da ni ni ne shugaban tafiyar amma duk inda yake bargar na ya tunda ba ni kaɗai zan zo ba wallahi har inda yake zama da inda yake tafiya da lokacin da yake fitowa daga gida duk an ba mu shi a rubuce gari haka fa ake yi ba kawai dan yayi magana an ɗaya ɗan taɓa wa'ansu to amma ga mutum da zuwa kai shi a gidansa amma har yanzu kake shi kuma wannan haƙƙi ne dole in ka da kai ne me suke ce masa chief waye chief security eh chief security wanda ja ko chief security local government in dai ka da ka dan wannan rigar kasa to sai ka baki mutanen nan ba sai ka bi haƙƙin wannan jinin wala sai ka tafi shi saboda ka duk zunubi wanda ya shafi ɗan adam to Allah baya yake shi har sai shi mai zunubin ya yake amma yi jannan yasa wasu magabata ko kaɗan ba sa shugabanci ko kaɗan ba yadda za su ɗau nauyin wani su ɗora a kansu tabbari lahira ba zai ba amma yanzu gashi nan neman su ake ta kowace hanya ma mana da bokaye da yan tsafi da kisan kai da ƙarya da yaudara duk to ta yaya za a yi Allah ya taimake ka kan wannan a to me yasa ya shugabanci da ya tenuwar farko ya gane ba zai iya bai ya sauka mana a lokaci kaga sai a yi da masa da gaske amma ka kai kwano kaga ba kai in ma ba yafi ma ba ka ci gaba ba to me zan ce ya biya ko ba zan ce wata ya biya ana a gaskiya ne a ya biya ana yi ne gangun da ka gaza kuma da sauran da sauran numfashinka ya ba shi amana ko to kiran sai ke ta lahira ne malik ke cewa shine wa min at-tawba raddul mazalim ila ashabiha daga cikin tuba kamar da zalunci zuwa ga ma'abutan ma'abutan da aka zalunta ba'da shurudi talata bayan wadancan shuruda guda uku al mutaqaddima wanda so gabata li qawlihi alaihi salatu wassalam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kama fil hadisi alal yaddi ma akhadha hatta tuaddi iyakan hannu abun ta dauka to wannan zurbin iyakan ta sai ta ba da shi alal yaddi ma akaza ta tu'addi da hannu abin da ya dauka na wani yadda ki wani ya ci mutuncin wani to zunubin iya kan mai hannu a siya miyar da abin da ya dauka alal yaddi ma akaza ta tu'addi an bayyanta wa kana alaihi salatu wassalam wa kana alaihi salatu wassalam ko kuma wa kana rahimahullahu ta'ala malam Allah ya masa rahama yake cewa wala yahilu lahu an yu'akkira at-tauba wala yaqulu hatta yahdini Allah fa innahu min alamati shiqa wal kiblan wa tamsil basira baya halatta ga mukallafi yace ni bazan jirkin ta tuba wala yahilu an yu'akkira at-tauba kana zunubi ka ci kat yana da wata kaza ko yana da bayan azumi ko yana da 2000 kaza da jirkinta to wannan bai halatta ba wala ya kulu kuma ba zai ce ba hatta ya hadidi Allah ni ba zan daina abin da ba sai Allah ya ce ai kasan Allah ne mai shirya oh inna Allah ghafurur rahim haka za ka yi mutun sabon ya mai yawa za ka tafi ai ni ai Allah ne mai ai muna kullum muna ce Allah ya shirya da mu to wannan kalmar ma haramun ce ga ita kamar kana jingina wa Allah mummunan abu da sanin Allah kake wannan mummunan abu da yardarsa to wannan haramun wala ya kulu hatta ya hadini Allah ba za ka ce ba za ka bar aikin zunubi ba har sai Allah ya shirye ka fa inna min alamati shiqa wannan alama ce ta tsiya ta kadare shi rabon lafiya ine shiqa wala kidlal da tabewa wa damsil basira da shafewan basira ya'ani annahu la yahillu lil mu'min bi halatta ga mai imani ba an yu'akkira tawbata ba'da al-wuqu' bil ma'siyah bayan ya tsundum tsundum cikin zunubi ya jirkita tuba bai halatta ba wai ta'assa anil jarima kuma yayi dumudumu da wannan leba an gane ko wai yusawwifa biha kuma idan kace saufa saufa idan kace sai nan gaba sai nan gaba kine yusawwifa biha ila zamanin ati zuwa ga lokaci mai zuwa li'anna zalika min alamati shiqa wa damsil basira iya cikin alamar tsiya ta kadire ce samu rabo a lahira wa damsil basira da kuma shafewan basira wa maqatul jabba da fishin Allah aljabbar mai karyawa ke na'uzu billahi min ghadbihi muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga fishin sa wa maqatihi shi ma fishi ne da al-ghadab da al-maqat duk ana fasarar da shi wa tardihi da korarsa wa shururi anfusina kuma da sharukan kawo na mutum muna neman tsarin Allah daga wannan qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fada فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور cewa la ta'mal absar al absar la ta'am yadda al'amarin yake ba idanuwan su bane suka makance duk inda qur'ani a galibiya yake maganar ama ama to a galibiya makantar zuciya yake magana ba makantar ido an bayyana agalab akwai dai yan guka dan da yake magana kan makantar ila kamar abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama al'ama ismu wannan makawo na abdullahi bin maktum amma ita to amma agalabiyan gari qur'ani iya maganar amiya ama to iya nufin makantar zuciya zuciya ta makance ta ki ganin gaskiya ta makance ta ki karbar gaskiya an fahimta ita ce babbar makanta da shine Allah ke cewa ba idanuwansu bane suka makance walakin ta'amal qulubul lati bis wannan zuciyar tasu dake cikin kirji dace da magance in zuciya ta magance ganin ido bai fa'ida ba ko in dai har zuciya ta magance to ganin idon ka ba zai ma fa'ida ba suratul hajj aya mai namba ta 46 wa annabi hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah ta Allah ya kara yadda da shi ke cewa Allah ta'ala ya kara yadda da shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina cewa shi mu'mini idza azanaba idan yayi zunubi kana nuqtatan sauda fi qalbi ya zamto wani bakin dugo ne za a duga a zuciyarsa kana zunubi in har baka tuba ba sai ya samu kamar wani bakin abu a duga a zuciyar mutum an fahimta in kuma ka tuba to shikenan fa'in ta ba wa naza'a wasta gafara su minha idan ka tuba kai istighfari ka ciro daga zunubin ka daina yi to wannan ɗugon sai a goge shi sai zuciyarka ta dawo fresh kamar ma ba ta bayin ba amma wa'iza zada zadar idan ka ci gaba da zunubin baka tuba to wannan bakin ake ƙara dagawa ake ƙara dagawa an fahimta falizalika ranu allazi zakara Allah fi kitabihi wannan shine ran din da Allah ya ambace cikin littafin shi kalla barrana a ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla Allah ce ba haka ba ko tsawa yake musu bal rana abin da ya sa har ga su a wuta a yau a kiyama to rana ala qulubi dugon wannan zunubin ne ya mamaye zuciyarsu gaba daya suke ganin ba daidai ba daidai suke ganin gaskiya karya suke ganin bid'a sunna suke ganin shirka a tauhidi an samu inkisa an samu upside down kenan kwakwalwar zuciyar kallon gabar sai kuma ya mata ke kallo duk abin da daidai ne ta ba ta kai kyansa ba duk abin da mummuna ya ta kai kyansa shine ran ala qulubi ma kanu yaksubun shine irin ran din da imamu ya zuciyar su sakamakon irin aikin da suke aikatawa sultul mutaffifin aya ta 14 rawahu at-tirmidhi wa sahu an-nasai kuma ya ƴan uwa abinda za ku ƙara fahimtar wannan hadisi da gaskata shi shine yanzu a matsayinka na bawan Allah mai dan kiyayewa mai dan taka tsantsan wallahi in ka ji irin zulumin da wani yake aikatawa kai da kanka zaka san zuciyar za maganci a hankalce ma ba zai yi ba hankali ma in ma ba nassi na haramcin ba hankali ma bai da wani abu yanzu mutum misali mutum da mutuncinsa da rufin asirinsa a ce boka ya ji ya ɗora shi akan sai ya je ya nemi ma'aukaciya ya yi lalata da ita ma'aukaciya mai kwana a bola ba a kasuwa a juji amma boka ya ce je ya nemi ta yi sina da ita sannan bukatar sa biya dan Allah wannan kokola tana tana da aiki tana yi ko kuma a ce mutum yayi refin din yarinya ai shekara hudu biyar ya ce ya je yi lalata da yarinya karama ko mutum yayi luwaɗi dan Allah ina hankali yana kaga kwakwalwar ta kifa an fahimta ko kuma za a ga irin wani abu da mutum zai yi na ta'addanci akan kawo wayar ka yaƙi ya kawo kasa wuta ka bar mamaci to don Allah kai hankali a wannan akwai magana ta ce kwakwalwar tana da hankali ba ta da hankali yasa wa'ansu in suna wani aikin zurbi karkai mamaki rana ala qulubihim kai yadda kake ganin haske sun zuciya su ba wannan hasken yadda kake ganin akwai lahira akwai kabari su ba sa kallon wannan zuciyar ta rufe ta bakance ba abin da take gani yasa in wani ya gindima wani abin sakon wala sai mamaki amma kar kai mamaki domin Allah ya ce irin waɗannan zukatan tun an rufe su ba yanda za a yi su ga alkhairi kullum sai da suke gani Allah ya tsare mu da irin wannan zukata Allah ya mana katanga karfe daga aikata zunubi waɗanda muke kuma Allah ya ba mu ikon tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana mazogon da za mu sai insha Allah ko abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kanmu haifanmu Allah ta'ala muna roƙonka ka shirya da mu da zuriyarmu ka dora mu a tafarki madidiciyar rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka dukkan marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya abin da ya dame mu Allah ka karbe shi abin da muke kauna muke kwadai a gare ka Allah ka dawo da shi ya rabbal alamin Allah ta'ala ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka sanya albarka a rayuwar gidajen mu da iyalan mu da guraben sana'o'in mu da ayyukan mu Allah ka sa mana albarka ciki Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka taimake mu ka ruwa mana asiri wannan karatu da muke Allah ka sa masa albarka Allah ka faya zama sanadiyar tsira da samun rabonmu a lahira a gaban kayar rabar alami Allah ta'ala duk masu taimakon addini Allah ka taimake su masu yi mana zagon ƙasa Allah ta'ala ya kai maganin su Allah duk mai niyya da ƙoƙarin taimakon addini a duk inda yake Allah ka taimake shi Allah ka dafa masa Allah mai yi wa addinin mu zagon ƙasa da cin kafa Allah ka yi mana maganin su ya rabar alami Allah ka ɗaga musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai akwai ɗaya daga cikin yan uwa masu kula da media ya ce akwai mahaifin shi iya da larura ya zama ka iya asibiti a masa aiki na farko da kuma aikin ya zo da matsala za a sake aiki na biyu a can garin taraba ya ce musa shi adon allah ya ba shi lafiya kuma allah ya sa a yi asa'a kuma take ce mahaifinsa ma tana fama da wata larura da ma duka dai a sa adon allah ya ba su lafiya to allah ta allah ya ba su lafiya ko kuma allah ya hore muku abin da za ku yi musu jinya allah ta allah ya yaye musu ya sa kafara suke yi akwai shi ma wani bawan Allah da ya ce masa ya cikin addu'a domin bukatunsa da ya sa a gaba kun Allah Allah ya biya masa to da shi da mudun duka muna da bukatu kun Allah Allah ya biya mana Allah ya ga cikin al'amarin mu ya Allah akwai ɗaya daga cikin yawanci ma an masa haihuwa wancan sati an samu wane ne na Muhammad Bashir baka jin kunyar faɗa sunan na farko da dan farko ba faɗa sunansa ko to Muhammadu Bashir shi ne sunan da aka samu na yaran Allah ya sa masa albarka Allah ya rahi akan sunna Allah ta'ala ya sa ya zama alfahari ga musulunci ga mahaifinsu akwai wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji ga mahaifansu da namu duka zuriyarsu da tamu Allah ya sanya musu albarka hanyoyin samun su Allah ya inganta masa su Allah ya sanya musu albarka Allah ya bashi tsaro da kariya da mu gaba daya Allah ya karba ayyukansu da namu Allah ya karba ayyukansu da namu gaba daya dukkan wanda ya zo wannan maktaba Allah ya da kuma gidansa lafiya ladan da ake samu a guraben karatu na Allah ya sa da mu a ciki Allah ka raba mata gushewar aiki Allah ka sa wannan ya zama koziri na zaman mu lafiya a kabar mu ya Allah Allah ka sa ya zama koziri na samun tsira a gaban ka gobe alkiyama Allah ka samu lafiya mu gaba lafiya akwai ma salisu ya ce mu yayi tafiya shi ma mu sashi a addu'a Allah ta'ala ya dade shi lafiya Allah ya sa ya dawo ya samu iyalansa lafiya nema akwai wasu baki sun zo gobe za su koma gida ina fatan a sasa addu'an Allah ya kai su lafiya Allah ya ba su ladan ziyara Allah ya sa su koma gidajen su lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته